العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan rana ta litinin shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da uku dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci ne wuce mun tsaya kan aya ta sha shida a cikin suratul anfal a yau za mu tashi akan aya ta sha bakwai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
Allah madaukakin sarki ya ce falam taqtuluhum ku annabi da wanda ke tare da ku wannan kafirai ba ku ne kuka kashe su ba walakin nan maha qatalahum Allah shine ya kashe su wa ma ramaita id ramaita walakin nan maha rama lokacin da kai jifa kai ma'aiki ba kai ne kai jifan ba Allah ne ya jifa wa liyuhliyal mu'minina minhu bala'an hasana kuma dan Allah ya jarabci mu'minai jarabtawa wanda take mai kyau inna allaha sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne ga dukkan maganganu masani ne da dukkan ayyuka da halaye yakin badar har yanzu dai akan shi muke annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso daga madina ya ce ma wasu mutane ku fito ku fito ba sai an goma gida an yi shiri ba yadda mutum yake haka yake tasowa a tafi saboda ba yaƙi aka yi niyyar zuwa ba sai ya zama na abu sufiyan wanda aka tunkara ya bi hanyar teku wajejen jidda ne dama ya biya wuce sai ya zama na su abu jihalin an tattara rindina ta yaƙi za a je yaƙi aka ce masu kayan kasuwancin ku sun tsira abu jahal ya ce ai ina ai sai mun je mun yi kwanaki a wurin muna cashewa su san cewa sun taɓo manya to haka aka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda ke tare da shi mutanen madina annabi yana yi masu shawara ɗaya bayan ɗaya dukka sai da ya ji tasu a ƙarshe dai sun nuna mashi ba za su yi watsi da shi ba sallallahu alaihi wasallam in ma za a mutu sai dai a mutu tare to a wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi ta'addu'a yana cewa ya Allah اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض Allah wannan mutane wanda muka taho da su in aka hallakar da su to ba a bauta manka a ban ƙasa saboda su ne musulmin da suka taso suka fito tare da mu annabi ya tsananta wajen addu'a wanda sai da abubakar radiyallahu anhu ya ce mashi ya isa haka nan ma'aikin Allah annabi da ya dan kwanta ya mafarki sai ya ga jibril nan alaihi salam kan dokin shi yana tada kura annabi ya masu albishir ya rinka gwada masu inda za a kashe wane ga inda zai faɗi nan wane ga inda zai faɗi nan wane ga inda zai faɗi nan da wahayi na Allah Allah ya nuna musu wanza ake ba abin da za a fara sai yaki yaƙi al'ada ta larabawa suna fara shi ne da mubarasa fito na fito wannan fito na fito tana da ma'ana ta daban in aka ci ku wajen fito na fito din nan to alamar cewa ko yakin aka je yakin ba zai yi kyau gare ku ba in kuma nasara ta fara nan su a ganin su to ita ce za ta zarce har wajen bugawa in an haɗu da juna to sai aka ce a yi fito na fito cikin kafirai akwai rutuba ya fito akwai walid ya fito akwai shaiba ya fito abdullahi ibn rawaha da mu'awwid da mu'ad suka fito su wasu uku a wannan lokacin suka ce mu ba waɗannan muke bukata ba yadda su waɗannan ƙurai shawa ne 'yan dangi ne kai ma fiddo waɗanda suke manyan mutane cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ali bin abi talib ya tashi hamza ya tashi ubaida ya tashi haka waɗannan ukun suka fuskanci waɗannan ukun kuma da ikon Allah sai ya zama nasara tana tare da wannan mu'minan sai dai ubaida ibn al-harith wanda ya zama na shi ma an soke shi karshe ya zama karshen rayuwar shi ce wannan suka da aka mashi to haka yaki ya fara Allah madaukaki sarki yace falam taqtuluhum ba ku kashe su ba walakin Allah qatalahum ku da ake ganin kuna ɗaukan takobi kuna bugun su ba ko kuka kashe su ba Allah ne ya kashe su sai malaman tafsiri suka ce ta kaka Allah ya kashe su aka ce ai Allah madaukakin sarki shine ya tura tsoro cikin zukatansu ko kuma Allah madaukakin sarki shine ya turo mala'iku wanda suka kashe su saboda ya zo cikin sahih muslim cewa akwai wanda ya ɗauki ga kafiri ya bi shi daidai ya sare shi kamin ya kai gare shi ga wannan kafirin ya faɗi kuma aka ji ana cewa akdum akdum ya haizo da aka zo aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan agaji ne na sama ta uku na mala'iku kenan mala'iku sun yi yaƙi a wannan wurin kenan kai musulmi in kaga kayi wani abu kenan Allah maɗaukakin sarki shi ne ya yi ko shi yasa aka yi ko mala'iku ne suka yi ana hakaito cewa abbas amun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne wanda yake mai girman jiki wanda a wani lokaci da aka kasa samun mai kaya na sawa wannan munafiki abdullahi ibn ubay ibn salul kayan shi kadai suka ma abbas saboda girman jikin shi to sai ga wani kafiri ya jawo shi dan karami abbas ya ce kai ni ba wannan bane ne wanda ya kamo ni akwai mutum mai kyau fari mai girma wannan shi ne ya kamo ni ba wannan ba shi ne aka ce agari ne kai ka samu na mala'ika kenan mala'iku sun yaƙi a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki ya jefa tsoro cikin zukatan kafirai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ma momine a wannan wurin to don haka Allah ya ce falam taqtuluhum ko kuna ganin kuke yaki ba ku kuke kashi wannan kafiran ba walakin Allah qatalahum Allah madaukakin sarki shine ya kashe su wa ma ramaita id ramaita lokacin da kai jifa kuma kai annabi ba kai ne kai jifan ba walakin Allah rama Allah madaukakin sarki shine ya jifa wace irin jifa ne akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗibi ƙasa ya watsa aka ce wannan ƙasa da annabi ya watsa ba ta bar kowane kafiri ba sai da ta shiga idan shi annabi yana cewa shahatil wuju wannan ɗaya kenan ko kuma harbi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi suka da annabi ya ma wani kafiri da mashi ya jefe shi shi ne Allah ke cewa wa ma ramaita idh ramaita ko kuma lokacin da aka yi khaybar shi ma nan an ce annabi ya yi jifa to wannan jifan dai ɗayan su ne Allah ya ce wa ma ramaita idh ramaita lokacin da ka jefa baka jefa ba walakin Allah rama sai dai Allah madaukakin sarki shine yayi wannan jifa in ka kalli wa ma ramaita id ramaita kamar akwai wani tunka da warwara a ciki an ce id ramaita lokacin da ka jefa kenan yayi jifa to ta kaka za a cewa kuma wa ma ramaita ba kai jifa ba to wani lokaci ana ambata abu amma ba shi da kanshi ake ambatawa din ba wani abu ake ambatawa na daban wa ma ramaita id ramaita ai id ramaita lokacin da kai jifan wa ma ramaita ba kai ne ka isar da wannan jifan ba walakin Allah rama Allah shine ya isar da wannan jifan zuwa ga fuskoki na kafirai amma in ba haka ba ba a cewa lokacin da kai jifa ba kai jifa ba tun da ka riga ka yi jifa kenan ka yi jifa to wannan ana nufin ba kai ka isar da wannan jifa ba zuwa gare su Allah ne ya isar da ita ba kai ne kasa jifan nan ta masu tasiri ba Allah ne ya sa wannan jifa ta masu tasiri wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama Allah shine ya jefa ina mamaki lokacin da ake yara yadda ake sa wannan aya ta zama maganin harbin kunama wai wa ma ramaita idramaita walakin Allah rama cewa ma suke idramaita wa ma ramaita walakin Allah rama lokacin da kai jifan ba ne kai ne kai jifan ba Allah ne yayi jifa to yana yiwa in ya zama da suka ta abin jifan ake nufi in an ɗauke shi wajen lokacin da aka yi jifa da mashi din ya zamo jifa da mashi ta yi kama da harbi na kunama yana yiwa ta wannan bangaren ne suka ɗauke ta suka ce yana maganin kunama in ta harbi mutum amma dai allah da ma'aiki musu ba da labarin cewa wannan karanta ta ko tofa ta yana maganin wani abu da ake ce mahalbin kunama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا dan Allah madaukakin sarki ya jarabta muminai jarabtawa kuma daga gare shi bala'an hasanan jarabawa wadda take mai kyau jarabawa akwai wadda take ba mai daɗi ba ba mai kyau ba akwai kuma jarabawa wadda take mai kyau Allah ya kawo ku kuna 'yan kaɗan a nuna maku mutane masu yawa kuma suna ɗauke da shiri da makamai duk tsoro ya gama shiga zukatanku sannan a wayi gari kuma ku ne wanda kuka ci nasara wannan akwai jarabawa wadda take mai kyau an shiga cikin tsoro tashin hankali kuma a ƙarshe nasara ta zamo dakwace inna allaha sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne ga dukkan maganganu alimun masani ne ga dukkan halaye
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
Allah madaukakin sarki ya ce zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin wannan abu ya faru haka kenan wa anna allaha muhinu kaidil kafirin dan Allah madaukakin sarki shine ke raunana makirci na kafirai wanda suke shiryawa an karanta zalikum wa anna allaha muwahhinun kaidal kafirin an karanta shi muhinu kaidil kafirin an karanta shi muhinun kaidal kafirin Allah madaukakin sarki shine ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين منين بمبنش tsakanin موهن كيد الكافرين da muhinun kaidal kafirin da muwahhalun kaidal kafirin Allah shi ne ke raunana makirci na kafirai wanda ko sun yi makircin ma ba zai tasiri ba muhinu kaidil kafirin wannan yana ɗaya daga cikin aiki na ismul fa'il yadda fi'ili ke aiki ismul fa'ili yana yin aiki sai ya zama da zan iya nasabtar mafulin bihi wanda ke zuwa ibn malik lamma lokacin da ya ambata aiki na fi'ili cewa yi alfa'ilun ladi kamar fu'ai ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata kinan yana nuna aiki na ismul fa'il wa ba'da fi'lul fa'il fa in zahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar kinan mu'minu kaydil kafirin Allah mai rauna da makirci na kafirai kenan wannan yana nuna Allah ya riga ya rauna da wannan kaidi na kafirai wannan qira'a wadda ke nuna zalikum wa anna allaha muhinun kaidal kafirin wannan yana nuna ba ma yanzu ba Allah madaukakin sarki nan gaba ma shine mai raunana makirci na kafirai wannan yana daga cikin tasiri na lugha ta larabci akan ma'ana ta fiqh da mutum zai zo ya ce ana qatilu zaidin wani kuma ya zo ya ce ana katilun zaidan kaji wa annan laha muhinu kai dil kafirin kamar wanda ya zo ya ce ana katilu zaidin da kuma wanda ya zo ya ce ana katilun zaidan ni ne na kashe zaidu dukkan su katilu katilu zaidu zaidu to in aka tashi yin kisasi da wanda ya ce ana katilun zaidin ni na kashe zaidin shi ne ma'ana to amma kaji wani ya ce ana katilun zaidan wani ya ce ana katilun zaidin wane ne cikinsu za a kamawa a kashe ismul fa'il in zai yi aiki na nan gaba lokacin ne yake nasabtan maf'ulin bihi kenan wanda ya ce ana katilu zaidin shi za a kamawa a kashe saboda ya nuna cewa ya gama kashe shi amma wanda zai ce ana katilun zaidan ni makashin zaidu ne kenan nan gaba a yanzu dai ba shi ne ya kashe shi ba to wannan yana daga cikin tasiri na lugha ta larabci wajen ma'ana wajen fiqh ذلكم وأن الله موهم كيد الكافرين a hakan ya faru tare da yawa na kafirai tare da karanci na musulmi amma kuma aka zo aka samu ci nasara na musulmi akan kafirai me ya kawo haka zalikum wa anna allaha muhim kaidil kafirin dan dukkan yan kasa wadda kafirai suka shirya dukkan tanadi da suka yi Allah ya raunanar da wannan tanadin nasu to in ka ɗauki ƙira'a bai cewa muhimmin kaidal kafiri to wannan yana zamowa albishir ne ga muminai ba wai a da ba yadda ya faru zamanin annabi ko a yanzu in za a sa kafan wando guda da kafirai wajen wata matsala to Allah ya bada labarin hannan gaba ma zalikum wa anna Allah muhinun kaidal kafiri hannan gaba in kafirai za su shirya wani makirci to Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawarin sai ya raunana wannan makirci. In ka kalli yadda kafirai suke shiryawa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin su je su shirya ƴan ƙasar suna ganin in muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza sakamako zai ba mu kaza fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah ya gobe ta inda ba su tsammani bari mu haɗa kai da wani da wani da wani don mu yi kaza bari mu shirya masu kaza don a samu cikas don a samu tangarɗa don a samu balbala a cikin gari sai ya zama wa yamkuruna wa yamkurullah innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan kenan ababe waɗanda suke gudana a yanzu wannan yana ƙara gaskata mamu cewa wa annallaha muhinun kaidal kafirin Allah lalle tabbas yana raunana kaidi na kafirai so da yawa za su shiryo abubuwa na su cutar da musulmi Allah maɗaukin sarki kuma zai kawo abin da zai watsar da wannan makirci wanda suka shirya don haka abin da ake nema ga musulmi kurum su riƙe Allah su dogara ga Allah lan musibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ba abin da zai same mu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta cewa zai same mu. Huwa maulana Allah shi ne majibincin lamarinmu wa alallahi falyata wa mu'minun ga Allah kaɗai ya kamata muminai su dogara. Idan rike Allah bin Allah sau da gora sannan yin addu'a Allah ya kare mu daga sharrinsu. Allah shi ne muhinun kaidal kafirin a wannan kira. muhimu kaidil kafirin shine ya raunana kaidi na kafirai
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
الله مدعوكم سركية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح كنا إن كنا نيمان buɗe ko yin addu'a na cewa Allah ya yi wani abu faƙad ja'akumul fathu to wannan abin da kuka nemo ɗin ya zo maku wa in tantahu fa huwa khairul lakum da kun hannu da shi yafi zama alkhairi gare ku wa in da'udu na'ud in kuka koma ga abin da kuke yi Allah ya ce na'ud mu ma sai mu koma ga abin da muke yi ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت rindina ta yaƙi jama'ar ku ba za su amfana maku komi ba walau kasurat ko da ta yawaita wa annan maha ma'al mominin Allah maɗaukakin sarki yana tare da mominai wannan aya in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu istiftah shine neman Allah yayi hukunci Allah ya yi hukunci tsakanin mu da su wani shin wane ne suka yi hakan muminai ne suke neman Allah madaukakin sarki ya ba su cin nasara akan kafirai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta'addu'o'i na Allah ya ba su cin nasara wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan muminai ne suka yi wannan istiftahi din neman Allah ya yi hukunci tsakaninsu da kafirai to amma in ka kalli lihaq na aya bai nuna hakan kuma in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu in ya zamana kun nemi Allah ya yi hukunci tsakaninku da kafirai ko ya ba ku cin nasara ga kafirai faqad ja'akum al-fathu kenan ga nasarar nan ta zo gare ku إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنهوا فهو خير لكم تتاك علينا أتي مسكما إن دا كن هنو دا يافي زمان الخير قريب sannan Allah ya ce wa in ta'udu na in kuka koma mu ma mu koma kaga siyakin bai daidai da lihaq din to dan haka wasu malaman suka ce a'a wannan addu'a ce ta kafirai saboda shi Abu Jahl din kanshi ya yi addu'a ta daban cewa Allah duk wanda yake kan gaskiya tsakaninmu da su Allah ka ba shi nasa to sai Allah ya ce gashi in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in kun nemi buɗi Allah maɗaukakin sarki kun ce ya kawo cin nasara ga mai gaskiya faqad ja'akumul fathu to ga cin nasarar nan ya zo ga masu gaskiyan su ne mominai cin nasara shi ne allah maɗaukakin sarki bai bar waɗannan mutane wanda suke manya-manyan kafirai ba sai da allah ya dagargaza su aka kashe su kamar yadda allah ya faɗa walakin nan allah maɗaukakin sarki shi ya kashe su to ga fatihin nan ya zo sai da aka wayi gari waɗannan manya-manyan kafirai an kashe su gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa aka tona rijiya aka binne su ciki ana ce mashi qalib qalibu badrin aka yi rami aka zuba su ciki su kafiran su abu jahalin su wane ne duka aka yi rami aka binne su sai da annabi ya bar su cikin wannan rami kwana uku sannan ya zo ya rinka yi musu magana ya ce yanzu ba ku ga abin da muke maku alkawari da shi ba abin da nake faɗa maku ba ku gane cewa gaskiya ne yanzu ba umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulallahi limadha tukhatibu jiyafan dan me kake magawa rubabbin matattu ka rinka masu magana wanda ba jin ka suke ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma anta bi asma'i ma aqulu minhum al'an a yanzu ko kai baka fi su jin abin da nake faɗa musu ba wannan shine Hassan ibn Thabit yace fa ghadarna aba jahl sari'an wa rutbata qad tarakna fil juyub bil juyub wa shaybata qad tarakna fi unas zawi hasab idha nasabu nasibi kenan waɗannan fa ghadarna aba jahl sari'an muka bar abu jahal ga yana yana kwance haka utuba muka baro shi kwanci haka muka baro shaiba shi ba ga yanan kwanci yunadihim rasulullahi yunadihim rasulullahi lamma qatafnahum kaba'iba fil qalib lokacin da muka ɗauke su muka watsar da su a cikin wannan rijiya qalib annabi ya rinka yi masu magana alam tajidu hadithi kana haqqan wa amrullahi ha ya akhudhu bil qulubi in zuba ku ga maganar nan da nake faɗa maku ba ba ku gane gaskiya ba ne wa amrullahi ya akhudhu bil qulubi wa ma nafaqu ba su yi magana ba shiru kake ji annabi yana masu magana ba su iya ansawa to haka al'amari ya kasance kuma abu jahalin din shine yace in mu ke kan gaskiya Allah ka taimaka mamu in annabin keken gaskiya Allah ka taimaka mashi Allah ka hallaka wanda ya raba zumunta wanda ya zamo yana kira kan raba mutane kuma sai ga abin ya faru Allah ya ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fath in kuna neman cin nasara Allah ya bada nasara ga wanda yake kan gaskiya faqad ja'akum an-nasr faqad ja'akum al-fath kenan nasarar ga ta Allah ya kawo ta amma suwa Allah ya bacin nasarar muminai ya bacin nasarar ba ko kafirai ba in tastabtihu faqad ja'akum al-fathu wa in tantahu ku kafirai da kun hanu daga yakan musulmi fa huwa khairul lakum da ya fi zama alkhairi gare ku wa in ta'udu da a ce ku waɗanda aka bari za ku dawo ku ce za ku yaki annabi sallallahu alaihi wa sallama ko za ku dawo da lalaci Allah ya ce na'ud mu ma sai mu koma ga taimaka ma annabi da bashi nasara da khaddala ku walam tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat a wannan lokacin kuma dukkan rindina ta yaki wanda za ku tattarawa ba ta iya wadatar da ku komai walau kathurat ko da ta yawaita wa anna Allah ma'al mu'minin Allah madaukakin sarki dai yana tare da mominai masu imani a kowane lokaci ko da an samu hazima ta wani lokaci nasara tana biyowa bayan insha Allah
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani abi'u Allah wa rasula ku bi Allah da ma'aikin Allah wala tawallau anhu kakku ba Allah baya wa antum tasma'un alhadi kuna jin abin da ake karanta masu na alqur'ani wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kakku zamo kallazina qalu sami'na kamar waɗanda suke cewa sun ji ji irin na karba wahum la yasma'un alhali kuma su ba su ji ji irin na karba suna ji irin na saurare kawai ya ayyuhal ladina amanu atii'u allaha wa rasula Allah madaukakin sarki yake kira ga mu'minai yace ku bi Allah ku bi ma'aiki sai Allah yace wala tawallu anhu kar ku juya mashi baya ababe biyu aka ambata Allah wa rasulahu ku bi Allah da ma'aikin shi akrabul madkur shine rasulahu da Allah ya tafi sai ya ce wala tawallaw anhu kakku bashi baya shi wa kenan Allah din koko annabi annabi shine karshen abin da aka faɗa don aya ta nuna maka ne juya ma annabi baya kin karɓa abin da annabi ya zo da shi kenan juya ma Allah baya ne ba wani mutum wanda zai zo ya ce shi ya yarda da abin da Allah ya zo da shi a cikin alkur'ani bai yarda da abin da ma'aiki ya zo da shi ba sannan kuma ya zama addinin shi ya zama daidai ne abadan mun karanta ayoyi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره بيوا غمومي كو مؤمنة متي النبي كو الله يحكم توان أبو كتي داما كذا أكي الله يتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ba za su zamo suna da imani ba sai sun sa gaba kai ne za ka yi hukunci cikin abin da ke gudana tsakaninsu kenan ka ce za ka yi imani da Allah ba tare da annabi ba sallallahu alaihi wa sallama ya yi maka jagoranci zuwa ga Allah to wannan aikin banza kake kuma ƙarya kake don haka kenan Allah madaukakin sarki ce ku bi Allah ku bi ma'aiki wala tawallaw anhu kakku juya ma shiwa ma'aiki ɗin baya don juya ma ma'aiki baya juya ma Allah baya ne wa an tasma'un alhali kuna jin abin da ake faɗa ba kuna alƙur'ani wala takunu kan ku zamo kalladina qalu sami'na kamar waɗanda suka ce mun ji wa hum la yasma'un alhali ba su ji kaga wannan aya ita ma tana nuna maka eh kamar kafirai kawai ba su jin abin da annabi ke faɗa masu irin wannan aya irin yadda Allah ya ce am tahsabu anna aktharahum أحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Allah ya ce am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun tsammaninka mafiya yawan su suna ji ko suna hankalta abin da ake faɗa musu Allah ce ila inhum illa kal an'am ai su kamar dabbobi suke bal hum adallu sabilan wannan sun ma dabbobi bata dabbobi ba su ji ne suna ji kenan kafiran nan ma su ma suna ji ji irin na kowa da komi amma ba irin wannan jin shi ne ke amfanan mai shi ba ka ji abin da yake alkhairi ne ka aikata ka ji abin da yake sharri ne ka nisance shi wannan irin jin shi ke amfanan mai shi amma in yana mana irin yadda dabbobi suke ji ne in ka ce ga wani abu nan kan kwana zai kashe ku ba su sun ji sautinka amma su gano ne kake fuskantar da su ba za su gano ba in ya zama irin wannan ji ne ji ne irin na dabbobi bai da amfani ga mai shi kenan Allah yana tsoratar da mominai kar su zamo irin kafirai ku bi Allah ku bi ma'aiki kar ku ba Allah da ma'aiki baya alhali kuna jin abin da ake karantar da ku na alqur'ani wala takunu kal ladina qalu sami'na kar ku zamo kaman waɗanda suke cewa sun ji amma kuma jin ba mai amfani su bane وهم لا يسمعون الهالي بس يجي إرم جند ذي أمفاني سبا
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
Allah madaukakin sarki yace inna sharrad dawabi inda Allahi sum mafi munin dabba a wajen Allah as-sum wanda yake bebe ne albukmu wanda yake kurma ne inna sharra dawabi inda Allah summul bukmu alladhina la ya'qiluna wanda ba su hankalta abinda ake fuskantar da su zuwa gare shi walau alima Allah fihim khairan da Allah ya san akwai alkhairi cikin su la asma'ahum da Allah ya ji yadda su irin ji na karba walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun kai da Allah ma zai ji yadda su har su iya gane gaskiyan la tawallaw wa hum mu'ridun da sun juya suna bujire ma umarnin Allah tabaraka wa ta'ala inna sharrar dawabi inda Allahi mafi sharrin dabbobi addabatu dukkan ma ya dibbo ala wajhin ardi ana ce mashi dabba duk abin da ke rarrafe ban kasa ɗan adam ne dabbobi ne wanda muke ce mu dabbobi urfan to dukkan su dabbobi ake ce masu saboda ita dabba suna ne na abin da ke rarrafe ban kasa don haka Allah madaukakin sarki ya ce wallahu khalaqa والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع
Allah madaukakin sarki yace wallahu lalle Allah madaukakin sarki khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halitta dukkan dabbobi daga ruwa faminhum man yamshi ala batnihi akwai wanda ke tafiya akan cikin shi kawan maciji da sauransu wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda ke tafiya akan ƙawahu biyu kawai ɗan adam kenan wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda ke tafiya akan ƙafa hudu kamar sauran dabbobi rago da karnuka da sauransu ya Allahu ma ya sha Allah yana halittar abin da ya so kenan ɗan adam ma dabba ne saboda yana rarrafe a ban ƙasa duk abin da ke rarrafe a ban ƙasa ana ce mashi dabba inna sharrar dawabi mafi sharrin dabbobi in ji Allah inna Allahi wajen Allah as-summu wanda yake kurma ne albukmu wanda yake bebaye ne inna sharrar dawabi inda Allahi summul bukmul ladina la yaqilun waɗanda suke kurame wanda ba su ji bebaye wanda ba su iya magana allazina la yaqilun wanda banda rishin ji banda rishin magana ba ma su gane abin da ake fuskantar da su shi a samu mutum bai ji bai iya magana kuma irin nuni ma da ake makurma din nan in an mashi in ka nuna gabas yamma zai yi to kaga wannan ba wata hanya na ka fahimtar da shi to ba mutum wanda yake lalatacce wanda bai da mashiga kaman wanda yake kafiri ne duk wannan ayoyi da yake gani na Allah ya zama na sun kasa nuna mashi Allah wanda ya kamata a ce ya bauta mawa lalle akwai rishin basira cikin irin haka ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم da Allah madaukakin sarki ya san akwai alkhairi tare da su su kafiran nan la asma'ahum da ya ji yadda su gaskiya irin ji wanda zai sa su karbi gaskiya walau asma'ahum kai da Allah zai ji yadda su ma gaskiyar ta bayyana gare su gaskiyar ce la tawallaw wa hum mu'ridun da sun juya suna bujire ma wannan gaskiya subhanallah kaga Allah yana ba da labarin abin da ya sani gare su yana ba da labarin abin da ma ba a yi ba da an yi shi kaka zai kasance da Allah ya san akwai alkhairi tare da su da ya jiyar da su gaskiya ji irin na su gane gaskiyar su yi aiki da ita kai sai Allah ya ce kai da Allah ya ji yadda su ji wanda za su iya gane gaskiyar ma to su Allah ya yi su kangararrun mutane ne ko da sun ga gaskiyar ba za su miƙa wuya ga wannan gaskiyar ba za su juya ne suna masu bujire ma wannan gaskiya ne wannan ke nuna maka Allah ya san ya alamu ma kana kamar yadda malaman aqida ke cewa wajen shumul na ilimi na Allah Allah ya san ma kana abin da ya kasance a baya wa ma yakunu da abin da yake kasancewa a yanzu da kuma nan gaba abin da zai zo to ƙarin ilimi na Allah shine wa ma lam yakun law kana kaifa yakun abin da ma bai faru ba Allah ya san inda zai faru ƙaƙa zai kasance yanzu nan Allah bai ji yadda su gaskiya din ba irin ji na karba bai ji yadda su ba amma Allah ya ce ko da ma ya ji yadda su irin wannan jin saboda karkata da ke ga zukatansu ba za su yarda ba ba za su karbi gaskiya ba wannan so da yawa Allah yana ba da labari ga abin da zai zo nan gaba bai zo din ba kuma ba zai zo ba yanzu yan wuta lokacin da za su cewa a maida su duniya in aka maida su rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Allah mun ji mun gani wuta da aljanna da ake yin bayanin su ga ya mun gani ra'ayil aini farji'na na'mal saliha Allah mai damu duniya za mu aikata aiki wanda yake mai kyau inna muqinun ai mun yi imani to irin wannan ne Allah ke cewa bal bada lahum ma kanu yaqulu min qablu wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun a abinda da suke karyatawa da suka gani kirikiri da za a maida su duniya walau ruddu da za a maida su duniya la'adu limanuhu anhu da za su koma ma abin da aka hana su yin su a nan duniya abin da aka hana su yi za su koma mace kaga ai ba a maido su din ba amma Allah ya san da an maido su da za su koma ma abin da suka kasance suna aikatawa ne a baya Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahu dan haka wannan aya tana nuna Allah ya ba mutum dace da gaskiya yana kasancewa ne lokacin da Allah ya kalli zuciyar mutum ya ga akwai alkhairi ciki sai Allah ya ba shi dace da gaskiya sai sa in ya ga gaskiya ya karbe ta Allah in ya kalli zuciyar dan adam ya ga ba alkhairi ciki to wannan lokacin sai Allah ya ki sa shi kan hanyar gaskiya ɗin haka in ka ga mutum Allah yana koro mashi da alkhairi Allah ya gama kallon zuciyar shi ne ya gane akwai alkhairi ciki sai turo mashi da alkhairi Allah in ya kalli zuciyar ɗan adam ya gaba abin da ke ciki sai sharri sai makirci sai mugun abu to wannan Allah madaukakin sarki yana sha makance alkhairi daga bari shi yayi ta buga buga buga kullum cikin takaici yake Allah kuma ya rike abin ya ki buɗa mashi kenan wajen alkhairi ma Allah yana diba zukata ne in ya alamillahu fi qulubikum khairan in Allah ya san akwai alkhairi cikin zukatanku yu'tikum khairan Allah kuma zai baku alkhairi Allah yana kallon zukata ne wajen shirya in ya ga akwai alkhairi tare da kai ya shiryar da kai wajen kawo alkhairi gare ka baka abin duniya da na lahira duka gaba daya Allah yana kallon zuciya ne in kana da mummunan zuciya sai shi ma Allah ya mace ka yi ta wahala kuma ka ga shiru in ya alamillahu fi qulubikum khairan in Allah ya san akwai alkhairi cikin zukatanku yu'tikum khaira Allah zai ba ku alkhairi ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم da Allah ya san akwai alkhairi tare da su da Allah ya ji yadda su ji irin na karba walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun da Allah bai ji yadda su da za su juya kuma su ki karba abin da suka ji na gaskiya din
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillah ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah istajibu lillahi wa lirrasuli ku karba ma Allah ku karba ma ma'aikin Allah idza da'akum lima yuhyikum in Allah madaukakin sarki ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai raya ku wa'lamu ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana shamakance tsakanin mutum da zuciyar shi wa annahu ilayhi tuhsharun kuma ga Allah ne za a tattara ku gaba daya wattaqu fitnatan kun kiyayi wata irin fitina wadda in ta zo la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba za ta samu wanda suka yi zalunci su kadai ba daga cikin ku in ta zo ita wannan fitina tana haɗe kowa da kowa wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne ga waɗanda suka saba mashi ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillah ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah istajibu lillahi wa lirrasuli ku karɓa ma Allah ku karɓa ma ma'aikin Allah ku karɓa ma Allah ku karɓa ma ma'aiki idan da'akum in annabin ya kira ku kaga an ce ku karɓa ma Allah ku karɓa ma ma'aiki ba a ce idan da'awakum ba نعم
sai aka ce idan da'akum in annabin ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai raya ku wannan yana nuna bin umarnin Allah da bin umarni na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dole ne ba wanda zai bi magana ta annabi ya ce wai shi sai alqur'ani kadai zai bi a'a ku karba ma Allah ku karba ma ma'aiki idza da'akum kaga ba a ce in suka kira ku shi Allah da ma'aikin ba dan a nuna maka kiran annabi shine kiran Allah din abinda annabi yayi umarni da shi shine abinda Allah yayi umarni da shi ku karɓa ma Allah da ma'aiki lokacin da Allah ya kira ku ko kuma ma'aiki ya kira ku idan da'akum lima yuhyikum ga abin da zai raya ku menene wanda zai raya ku kira zuwa ga imani kiwa kira zuwa ga alqur'ani zuwa kira zuwa ga dukkan abin da zai raya zukata malaman tafsiri sun kawo maganganu da yawa wajen me ake nufi da lima yuhyikum to shi dai wanda lafazi ne wanda yake am ya haɗe duk wani abin da zai zamo zai raya mutum na sha'anin lahira ubayi ibn ka'ab wata rana yana sanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ubayi lokacin yana sallah ubayi ibn ka'ab ya shiru saboda an hana yin magana a cikin sallah lokacin da ya ƙara sallah annabi ya ce mashi shin baka ji ina kiran ka ba ubai ya ce lalle kam na ji ya ma'aikin Allah amma ina cikin sallah ne sai ya ce baka ji Allah ya ce ba ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillah wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum baka ji Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani istajibu lillahi wa lirrasuli ku karba ma Allah da ma'aiki idza da'akum lima yuhyikum in ya zama na Allah da ma'aiki sun kira ku zuwa ga abin da zai raya me yasa baka ansa ba yace ya ma'aikin Allah ba zan koma ba الله kenan annabi yana da khususiyar da in ya kira ka a cikin sallah dole ka karba sabanin wani mutum daban in kana sallah zaka yi shiru ne ba za ka karba ba نعم
to amma in ya zama da akwai wani abu mai haɗari ga yaro zai je ya taɓa wuta ga yaro zai je ya fada cikin wani rami zai kai ma wani hadari ai wannan sallah din ma kana iya ka yanke ta ka gama ceto wannan yaron sannan ka zo ka fara wannan sallah sabuwa wa alamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi wa annahu ilayhi tuhsharun shi ma wajen yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi ko dai zuciyar mumini ne Allah ya kare shi daga dukkan wani abu wanda yake zai bata tunanin shi zai bata kaza nashi ko kuma ya zamo ka- zuciya ta kafiri ne Allah ya hana shi gane gaskiyar kamar yadda muka ji a baya maganganu ne wajen guda goma sha ga malamai akan me ake nufi da cewa Allah yana sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi idan Allah zai hana wani alkhairi ya kai zuwa gare shi ne ko kuma Allah madaukakin sarki yana hana wata bid'a ta zo gare shi ne dukkan shi malamai sun yi bayani akan wannan kenan Allah dai yana shiga tsakanin mutum da zuciya tashi Allah ke sarrafa zuciya ta dan adam kamar yadda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa zuciya ta dan adam tana tsakanin yan yatsu guda biyu na Allah yuqallibuha kayfa yasha Allah yana juya zuciyar ɗan adam yadda ya so yanzu ya yarda da kai gobe sai ka gaina hushi da kai yanzu ya amince maka sai ka ga rashin yarda ya shiga tsakanin yanzu yana baka gobe ce ba zai baka ba haka ɗan adam yanzu yana son ka ya koma in an jima bai son ka ko kuma aksi bai son ka yanzu in an jima ya zamo kai ne cikin jerin masoyan shi na farko wa annahu ilayhi tuhsharun cewa dukkan ku ga Allah madaukakin sarki za a tara anan ya kamata mu dakata sai gobe in Allah ya yi rai kama nan taqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين